الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر 23 ga watan Shawwal shekara ta 1444 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi sha uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na ashirin da uku satin da ya gabata za mu tashi darasi na ashirin da hudu a wannan littafi na amdatul ahkam inda muke cikin kitabu sala babu istiqbalul qibla idan mu tashi hadisi na sittin da takwas a wata nuskar kuma ba na sittin da takwas ba ne sannan shafi na sha bakwai a wata nuskar kima mala yace babu istiqbal al-qibla babu da zai magana akan fuskantar al-qibla malamai sun ce fuskantar al-qibla sharadi ne shi kuma sharadi ka san babu shi wato duk abin da aka ce wannan sharadi ne na kaza to in babu shi wannan abun baya fita to fuskantar alƙibla sharadi ne isa um zaka ga suna kawo hadisai kamar hadisin muslim na Anas bin Malik da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man salla salatana wa taqbala qiblatana wa akala dhabihatuna sai Annabi alaihi salatu wasallam yake fa huwa muslim lahu ma 'ala al-muslim duk wanda ya salla irin tamu kunji yayi sallah irin tamu wa takbala qiblatana sannan ya fuskanci al-qiblan mu ita ce Ka'aba sannan Annabi alaihi salatu wasallam yace wa akala dhabihatana sannan ya ci yankan mu wa huwa al-muslim to nan shine musulmi wa lahu ma 'ala al-muslim sannan duk abin da yake na wato kare mutunci da kimantawa na musulmi shi ma ya tabbata a mara a wata ruwayar ma cewa ba huwa fi zimmatillahi yana cikin kulawa ta Allah madaukakin sarki wanda ya goya nan abubuwa kaji wannan na farko kenan sannan na biyu da zai nuna ma muhimmanci da girman wato ka al-qibla shine hadisul musiu salatu inna wanda ya zo ya salla ya zo a cikin masallaci yau annabi sallama ai ya wuce annabi ya kira ya ce ko ba kai salla fa innaka lam tusalli in ji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah domin ba kai sallah ba haka annabi ya ce to shine da ya da ya dawo wato ya dawo din yayi na biyu annabi ya kuma mai da shi yayi karo da uku ai ka ga karshe annabi cewa ya dace idan ta wazata fastaqbil al-qiblata wa kabbir kun gane hukku dalilin ai idan ta wazata fastaqbil al-qiblata wa kabbir yace idan kai alwala ka fuskanci alƙibla sannan kai kabbara harama to kaga wannan shi ma dalili ne mai karfi da yake nuna ma cewa lallai fuskanta alƙibla sharadi ne dole a yi to yi a karkashin wannan suke kawo mana wato matsalar abin da ya shafi matakan mutane akan alƙibla mataki na farko shine wanda ya samu kansa a maka gaban alƙibla gaban Ka'aba to wannan ba compromise ba daga kafa sai ya kalli alkibla inda take idan kaje za ka ganta ai haka take kamar cube ko almuka'ab take shine da ba wanda suke cewa da abin da ake cewa cube wanda ya zama dora da kusurwa hudu shine alka'aba din ai abin da ake kira da ka'aba kenan cube cewa daki mai kusurwa hudu girma daya ko a larabci wannan kyukin muka'ab suke ce masa saboda haka idan mutum ya samu kansa a harami dole ya kalli alkibla ba zai karkace masa ba wajibi ne kalli inda take wajibi ne shi za a ka kewaye ta ake yi kowa ita yake kallo to wannan ba daga kafa in ya karkace kallo wani gurin sallarsa ba sai ba shine na farko na biyu wanda ya samu kansa a wata unguwa da bai sani ba amma da mutanen gurin to wannan wajibi ne tambaye su ba da sai yi jihadi wanda yi jihadi yake wanda yi dauko kwamfas ina in gwada latifi da longitude wa ya kasa ba wanda ya kasa magana cewa dan da go abar karambani wai je mutum ya zo da da duba wai zai zo gwada ya je masallacin da ya karkace wa ya saka ka a ba wanda ya sa ka mutane sun shekara hamsin saba'in suna sallah a masallacin su rana ɗaya ka zo ka ce ba a kallon alƙiwala ba wanda ya dora ba wasu da masu yawo da kwamfas cewa bari a gwada ma anzalallahu biha min sultan ba dalili akan wannan za mu faɗi dalilin ba ƙarfi kun ji wannan na biyu ba yi jihadi wajibi ne ya tambaya jama'a da Allah ina kuke kallo za ku yi sallah sai a ga ya marga gurin yamma ko kudu ko arewa dan mu ne muke cewa gabas domin alƙiblan ba gabas take wani garin kaje ko a Madina in kaje ai kaga ba gabas take kallo ba yawa za ka ji yawa kake kallo kudu ko nan za ka kalla in kace alƙiblan ka na'am Hmm. shi ne abin da zan faɗa na uku dan na ce matakai ne guda uku kaga na farko na ce ba daga kafa na biyu wanda yake akwai wanda zai tambaya daga duk kalmar cewa akwai wanda zai tambaya ka san zan zo ka kalmar cewa akwai wanda kuma ba zai tambaya yawwa saboda haka wannan na biyu shi ne akwai wanda zai tambaya gidan mutane gaji ba kunta ko wajen wani abokin ka kaji ya kamata ka tambaye shi ina ne gabas yawa kafin ka fara sallah ko kuma wani lokacin ya ajiye ka aiki za ga alama ma da dudumar ka domin ya ajiye ta tana kallon alkibla kaga wannan ba ka da insani na uku shine wanda ya je gurin da ba kowa ba wanda zai tambaya to anan ne aka ce sai iji tahadi iji tahadi ne yace to shi dai ya san a garin su nan ake kallo ko kuma rana za ta fito ya aunawa da rana yayi amfani da ita yin kenan to idan ana cikin haka ya gama ijtihadin da kawai yayi sallah raka'a daya ne yi mata fili zai yi tabiyin sallama kawai dai wani wai zo wuce kawai dai dan yana sallah sai ce mala ai ba nan ne aljibla ba kaga yamma kake kallo sai ba nan kace ba zai yi sallah ba kawai dai biyu inda aljibla take biya ya kalle ke ci gaba da sallah domin haka ta faru kamar yadda zamu ji da annabi alaihi salatu wassalam wato da sahabbai an fahimta ko kuma dabare da sahabbai wasu daga cikin sahabbai lokacin da aka saukar da ayar cewa ajiya a kalli alkibla saboda haka wannan shine matakan da malami ke wada akan wato mataki alkibla matakai guda uku magana cewa mutum ya zo sai ya sa ka'aba tetinta ai kage ba wannan masallacin muke ba in mun tashi sallah liman ga inda zai kalla to waye ga ya ma yanzu a gaban limamin nan anan kawa ta tace shi idan mutum ya tace biya har sai ya ji ya taba ta annabi cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qibla tsakanin gabas da yamma al qibla ce domin kun ga ai maka da madina ba gabas da yamma ake kallo sun shi ne kudu da arewa shi ta yace kamar a ce yanzu tsakanin wato kudu da arewa al qibla kamar kai anan cewa duk inda mutum baya gaban harabi kawai da zarar ya jiyo an ce wannan anan gurin Ka'aba take zai iya yiwa tana can kaga anan sai ce zai iya yiwa tana can gurin wajen sabo kofa amma kai kuma ga ka anan to tunda dai anan gaba take kawai sallaka tai abin da ake nufi kenan anan gurin take to kalli gurin kawai ba to akai ka sa ta a gaba ba inda sharadin sa ta a gaba yake shine idan kana ila harabi nan ne kawai kake da sharadi amma wancan da abubuwan da mutane suke yi mutane kaga har wasu suka rike yawo wai su dora kansu aiki bari su je wannan garin suna ta auna wa mutane da kwamfas sai a auna a ce an auna da lafiya da lafiya ko kuma masu cewa kamar da ibamu da ibnu kudama ya faɗa a cikin almugudi masu amfani da wata tauraruwa wai makabut suke ce wata komi ce ce cewa wannan tauraruwar in ka ganta a cikin gurin anan alƙibla ce kusa da wata tauraruwa ne am kaza ne yaya din nan da suke fada da zaka ji mutanen kauye suna fada kaza da yaya kuta da ita take ba wanda ya dora ba ma anzala Allah bi amin sultan idan aka ce duk gaba ɗaya sai mun kai a jeje alkibla ai kun ga sai dai masallatan su zama a jeje kenan ba zai yi yanzu ga wannan masallacin a nan da ta yi ga wasan buru ga wani masallacin sabon nan kuma gaba ɗaya girmanta ya kai masallacin nan ne to saboda haka ba wannan ake nufi ba wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi da kyau saboda haka kallon alƙibla ba ba ka'aba ba alƙibla ko ba gabas ba kallon alƙibla sharadi ne dole a yi amma ba a ce ka sa ta a cikin ka ba in Allah ya sa ka je harami ka sa ni a cikin ka wannan Allah ya ba alfarma ka sa ka aba yau ka kaga ta ko aka ce wani ba fulatan ne ce yau sai rasa sallah ya ga duk an kewaye ta yace yau sallah a rika ta ya dauka wannan ita ce sallah saboda haka ba shi ne kawai sai su za a kalla an gane ku to wannan ka'aba ita ce alƙiblar musulmi gaba daya wanda malamin suke cewa shi ne unwani tauhidin su da kadai da Allah alƙibla ce sannan ita ce mahadar zukatan musulmi gaba daya domin Allah madaukakin sarki ya sanya wannan al-ka'aba ja'ala Allahu al-ka'batal baitul harama qiyaman lin-nas haka Allah yake qiyaman lin-nas saboda haka Allah ya sanya ta qiyaman lin-nas bi ahwalihim wa dunyahum dan dai da abin da ya jabi al'amuran addinin su da kuma duniyar sannan wani lokacin za ka da abubuwa sun yi zafi ma nan kake guduwa don mutum ya je ya samu sauki idan mutum ya shiga damuwa da yawa in ya tafi harabi ya je umara Allah ya daji warware shi za ina yawan faɗa ku daina zargin masu zuwa umara kai ma kuɗin ne baka da shi sa eh in dai ka saba zuwa zaka je mutum ya je ya ga yaro ta Allah ya samu nutsuwa sannan abubuwan da ya roƙo ji yana da nutsu sai ya hana ya koma babu babu saboda haka wannan shine aya asali annabi alaihi salatu wassalam a makka sai zamto yana kallon wato ya raba biyu sai kankan ka ce kalli baitul maqdis da ka'aba haka yake sawa ya kalli su a kai kai dan gefen sa yana kallon baitul maqdis gefe kuma yana kallon ka'aba saboda haka amma ko da yake yana ta fadayin Allah madaukakin sarki ya ya so ya yi masa zaɓi mafi dacewa don baitul maqdis yana kallon sa a guri mafi girma ne sarki Ka'aba kuma yana kallon ta a babban daki da Annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ya jaddada. To bayan an yi jira daga Makka zuwa Madina, sai da suke wata goma sha biyar. A wajen ruwaya wata goma sha shida. Shekara ɗaya da wata hudu kenan. Suna kallon Baitul Maqdis. Amma kullum addu'a yake Allah madaukakin sarki ya dakar da shi ya zanto ya kalli guri ɗaya wanda shi ne mafi dacewa. Yana ta kwaɗayin Ka'aba. shine Allah ya saukar da kaddara ta kalluba waje ka fi sama falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra lokacin wannan aya ta sauka cewa Allah ya ce hakika dara mun ga ta kalluba waje ka fi sama jujjuyawar fuskar a sama saboda yana ta neman Allah madaukakin sarki ya dace da yana kwadayin Ka'aba saboda Annabi Ibrahim ne ya gina ta su kuma yahuda suna ta murna cewa yanzu daki su yake kallo saboda bai yadda da bai gama da wato addinin nasa ba domin ga addinin babansa annabi ibrahim ya ki nasu shine didi su kuma mushrikai ko kuma larabawa suna ta korafi akan cewa ya ga daki ne asali amma baya kallo shi annabi yake ta wannan addu'a saboda ana tsaka ne wuya to yana dawowa da Allah ya dawo da shi ya kalli Ka'aba to shine su Yahuda suka fara korafi cewa wannan addinin da ake magana a kai ƙarya ne domin aya ta farko ta fara magana akan annasi wal mansur akan nafsi ita ce kaddara ta kalluba wajen kaje sama to shi sa tsarin Yahuda ba su yarda da nafsi ba ba su yarda da cewa wato hukunci lahiki yana soke hukunci sadiki ba ba su yarda ba suka fara inkarin nafsi annasi wal mansur kaga mu addini yanzu ai mun yadda akwai annasik wal mansuk ya kashi gida uku malan sakh min ayatin aw nunsiha ko wato bayan sakh Allah ma yake kedan fi umniyati da malamai suke kawo wayannan ayoyin a karkashin su bayani kamar su imamu suyuti to yahuda ba ce da ba su suka fara cewa ba ce da ba domin in aka yi suka yadda da wannan cewa wani addini yana wato aya tana soke wata to addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai soke addinin wato da suke kai to shine dalilin in dai suka yarda da wannan su annabi alaihi salatu wasalam ai ko shi ya zo ki kowanne irin addini to suna yarda da wannan ya zo ki addinin da ta kai za ka ce wace yarda da nafsi ba shine dalilin saboda haka wannan shine dalilai da suke nuna cewa Ka'aba ko kuma kallon alƙibla sharadi sharadi ba yadda wani ya kalli inda mutum zai zo ya kalla a bisa rashin sani sai bayan ya idar lokacin ba ya fita ko kuma ya yi azahar an zo yin la'asar sai ya lura cewa ba fa gama ce ba alƙibla ya kalla ba sallar ta tayi tunda lokaci ya fita dalilin mu na cewa kuma mutum yana cikin sai kawai ya samu labarin cewa ya raka a uku hudu zai kuma sai aka gaya babbaran bane alƙibla sai ya juya shi ma ƙara sa zai ba sallama zai salamu alaikum ina ne gabas din a'a alƙibla kawai juya zai tura domin sahabbai wani daga cikin kamar yadda zamu ji a cikin hadisin da zamu biya wani daga cikin magabata sahabbai ya zo ya ba su labari shi kai suna sallah yace musu ba ku san cewa jiya Allah ya saukar da ayoyi ba cewa an jiya da mutane daga baitul maqdis sun koma alƙibla sun koma kallon gabas jiya suke ba tare da sun kula shi ba suka jiyo kawai suka ci gaba da sallah kuma ba ce take ba saboda haka wannan sune dalilai bari mu da hadisin da mala ya kawo an ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yusabbihu ala zahri rahilati an karbo daga abdullahi da umar Allah ya kara musu yadda lalle annabi kira da aminta Allah ta tabbata a gari shi kara ya kasance yusabbihu yana sallar nafila domin a tasbih tana zuwa da ma'anoni manyan ma'anoni guda biyu shine na farko a tasbih tasbihi da ake fara subhanallah shine ma'anar ta farko domin daga nan ne ba wuce samu sunan tasbaha ba a tasbih shine yake cewa tasbih tasbaha asali daga sunan ne abin da ake tasbihi da shi saboda haka shine farko sunan farko na biyu kuma shine sallar nafila ita ake gaya wa juna a tasbih kamar yadda muka ji a wannan hadisi to annabi ya kasance yana yin sallar nafila ala zari ra'idati a bayan abun hawansa raqumin sa ya hau to yana yin sallar nafila a bayan sa ai su kana wajuhu duk inda ta fuskanta ne duk inda ta fuskanta kawai zai cigaba da sallar sa da zara annabi ya tsaya ya fuskanta alkibla yayi takbiratul ihram to sai ya tafi ta inda za ta kalli kudu misali ko mu ce ta kalli gabas a wannan lokacin su tunda ba ne ita ce gudun su ko kuma mu ce ta kalli kudu tunda mu muke magana ko arewa sallar ka tayi inda za ta gama sallar alƙam dabba ka tana kallon kudu ko arewa sallar ka tayi ba sai ka biyo ne ta kallon alƙibla ba ba wanda ya saka kawai sharadi na farko shine a tsaya a kallon alƙibla da farko daga nan ka take ta duk inda take shikenan to shine abin da wani yake gaya mana anan cewa yumiu bi ra'ati kuma imani yake nuni da ka ba ruku'i ba sujjada irin wanda aka saba akan dabba domin kada yayin wannan zaka ji ka kasa kuwa an gane ko saboda haka ba ruku'i ba sujjada imani yake imani nan kuma wani hadisi ya nuna hadisin jaji cewa wato wa kana sujudi akhadha bi ruku'i cewa sujjada ta fi kasa da da da ruku'in su shikenan idan an yi ruku'i haka da ka to sujjada sai ai haka shikenan kawai yanzu to kasa da kan ba a goda wa kowa cewa ga yadda ne yanzu to kawai kasa da kanka na sujjada ya bi na ruku'i shikenan ba wanda za a kalla sai ai yi ruku'i ne ba babu kawai yanzu to ruku'i sai bai kai sujjada ba shikenan wannan zai iya yiwa babu tali kan yadda kai ruku'i yadda kai sujjada daidai yake da rawar koyi kai ka biyo to kaga ba sharadi a cikin cewa sai ya kai daka kaza babu abin da yake daidai kawai ya zanto ruku'in ka bai kai sujjada ba sujjada ka tafi ruku'i a imani haka yake a tabara lafiya haka yake sallar wanda baya iya sujjada ko kuma wanda yake cikin larurar da ba za su iya sujjada da ruku'i ba wanda ya kone ko wanda aka yi saurayi shi a cikin gado bai karaya ko wani abu da ya kaba da wannan in za ki sallah da awanne ne ba ce ka dauki ce kamar da wasu suke suna kaiwa gobe ba wanda ya taka na'am na'am shi ne zan doga ba tafi ba cewa ka ga yanzu wanda an yi magana akan raƙumi to wanda yake a mota ba domin abun hawa aka ce aka ce yana nan kai dai da sharadi cewa idan direba ne kai ka ba za ka zo suka je ka kashe mutane saboda sallar nafila ba domin an gaya ma cewa sallar ta nafila direba kawai ya ce yanzu wai ya san sallar wai sa ka za ka kashe jama'a domin maslaha nafila za ka yi yanzu amma maslaha ranka kadai ta bi wannan nafila shine malamai suka ce hatta wanda yake ko bai kai mu jama'a ba idan direba ne yanzu a yanayin da ake a da shekarun da ba a yawa ba wasila mutum zai iya yin wannan har ya sallar nafila saboda ba mutane zai iya tafiya doguwa ta rabin awa ba tare da ya ga wata motar ba amma yanzu kana tuki kana na wani saboda haka ganganci ne kai sallar nafila kana tuki saboda ya ce ya je hadisi ba haka ake nufi ba kullun karatu ana so ka fahimce shi da kyau wanda yake ciki ko mamu zai yi sallarsa zai yi sallarsa babu wanda aka dauko shi ma wannan malamai suka ce an kawo wannan ne fa domin akwai wanda saboda tsaba sa alkairin sa ta ayi ne tafiya baya so yi a tara salloli da ya ba da nazula to shine annabi ya ce duk haka tunda tunda kada ya ji damuwa to so bara a ba shi dawa a hanyar tafiya da salloli a hanyar tafiyar wanda zai tafiya a ce ma ya tafi ya kinta buka kwanan su ta fi kaza a hanya misali to zai ji damuwa in ya saba sallah da aka ce ma Imam Ahmad yana sallar nafila raka'a ɗari uku a rana in ya tafi bai yi sallah raka'a goma a rana ba zai shiga damuwa an fahimta da kyau ko to irin wayannan ake nufi duk da cewa idan ka je gurin tafiyar kuma ka zauna an yabe ma na bulbulin za a ci gaba da baka ladan abubuwan da ka saba amma a halin tafiya don wani zai kwana da kwanaki a hanyar an yadda ka dora akan abun hawan ka ya halatta an fahimta da kyau ko amma ku kiyaye eh wanda ake tukawa wanda yake direba mun faɗa cewa kada ya gangancin cewa zai sallah domin kaga hankalin sa zai koma wajen rukuyi hatsari ba ka tambaya ka ji cewa mafi yawancin hatsari a sakanni ake yi a sakan kiftawar ido ne kawai to kaga wanda yake ya tafi sallah yayi hatsari ya gaya wa Allah ne baka da dalili ko kada ko daya saboda haka ana magana ne a wancan lokutan da mutum zai saki abun hawan sarakumi ya ga yawo da shi ba tsoro ba tsoron kidnappers yanzu kidnappers ma ai sun yi zuwa ba za ka yi sallah ba amma idan ɗauko ka kai wanda yake gama polo din nan irin labirio zai tafi za a yi tafiya a kwana a hanya za ka iya nafulfulinka a ciki kuma musamman wanda ya saba tilawa maimakon ya yi tilawa zalla kawai sai ya yi ta a sallah amma ina ƙara ba da shawara ba ga direba ba direban yana so yayi ya dauko su kawai ka kai su ya fi sallan nafilar ka yawa daukan jama'a ka kai su lafiya lau ya fi sallan da za ka yi ta nafila saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye kada wani yayi amfani da hadisin ya ce sai tsaban ne wallahi da ya kashe jama'a to shine wato yabiu ala zahiri rahilatihi haythu kana wajhuhu yumi bi ra'sihi wa kana ibnu umar yaf'aluhu Abdullahi ibn Umar ya kasance yana yi zai hau kan abun hawansa kun san shi da ba kan abun hawansa na an gane ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura da shi a kuma kiyaye cewa za a yi wannan Abdullahi da Umar ya kasance yana yi wa kana wa fi riwayatil awtar riwayar kana yusiru ala ba'iri annabi ya kasance yana yin wuturi akan rakuminsa da mun fada satin da wuce da wuturi da rak'atai fajr annabi baya barin sa hadran am sabran halin gajiya ko zaman gida annabi baya wasa ne amma sauran nawafi zaka iya hakura da duk kai tafiya amma wa'annan bi ba a barin wane mutum wali muslimi a wata ruwaya ta muslim kuma yace gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba sai dai ku sani cewa annabi baya sallar farilla akan abun hawansa baya yi baya sallar farilla tsayawa yake yi sallar shine aka yi magana akan wanda aka dauko shi yanzu idan wayannan arnan suka dauke ka za su kai ka Lagos ba wani arne da zaka ce ya tsaya kai ko musulmi ma yanzu da abu da ana cikin yanayi na tsoro ya tsaya kawai ana cikin tsakiyar hanyar ka duba ka ce a tsaya sallah a za a zaku wa zai tsaya waye ce ba za ka hada ba ka hada za da la'asar ba kaga anan ba ma wanda ba musulmi ba ba su kiwa a tsaya a tsakiyar daji a Allah ba su kiwa idan aka tsaya aka kama ku ganganci kuka yi ganganci saboda haka abin da yake daidai idan sun ki tsayawa ya halatta kai sallarka ko ba a kalla alkibla ba da kabari lokaci ya fita war kai sallah a wannan lokacin shi ma ta hanyar imani ba dora goji a kasa ta hanyar imani yadda aka ga ya ba yanzu zaka rika nuni rukuyenka kasa kasa sujjada kasa haka zaka yi sallah ba sharadi bane ba dalili bane wani ya fita ya je dan ya taho daga a matsayinsa na matafi kawai an sauke shi a guri a ganki ya faro azhar yanzu ya sauka bayan magariban nan ya fara salloli ya azhar ya al'asar saboda shine alaji sallau a ce ya yace ai duk bai sallah ba wannan ba dalili bane ba dalili bane dalili shine kawai idan lokaci zai fice ya haɗe salloli gaba ɗaya ya yi su a mota idan kuma da daddare zai je kaga zai iya jinkirta magariba sai ya je ya haɗe ta da ita domin tana da lokuta a haɗe idan kuma lokacin la'azar za a je shi ma zai iya haƙura da azar da ya je ya sauka sai ya haɗa azar da la'azar idan babu wannan lokacin har za a fita lokacin zai fita ina ƙara nanatawa to wajibi ne kai sallaka a wannan yanayi amin ba ka aina wannan magana ko ba alkibla ake kallo ba da lokacin da ya fita ai muhimmancin lokaci mun ja wannan magana a baya wajen wankan janaba cewa ba a yin taimama dan a samu sallah sai dan kada lokaci ya wuce saboda girman sallah mutum yace ai gai san za su yi da sauri ya taimama malamai suka ce a sai dai dan kan lokaci ya wuce rana za ta fito to sai kai sauri kai taimama in ka tsaya wanka rana za ta fito aka ce ya halatta kai taimama ka je kai sallah kafin ka dafa ruwa ka zo ka tafi sallah rana ta bullo amma dan za ka rasa jami'i ba komai a dafa ruwan sannan ai sallah wannan shine daidai an fahimta da kyau ko saboda haka shine ma da yake gaya mana anan cewa annabi baya sallar farilla akan abun hawa amma kun ga mun faɗa anan cewa abun hawan idan lokaci zai fita ba ya halatta walil bukhari illa al fara'id a wata ruwa ta imam al bukhari yace banda farilla shine al maktuba din banda shi to wannan hadisin ya koyar da mu abubuwa da yawa kun ji kalmar cewa at tasbih an saki kalmar akan sallar nafila wanda mun faɗi asalin ta shine subhanallah shine asalin kalmar sannan ya halatta ayi sallah akan dabbar da ake iya ci kamar raƙumi kaga ai ana cin raƙumi to ya halatta ko sa ya halatta ayi sallah a yayin tafiya ayi akan su sannan wanda yana nuna cewa gumin dabbar da ake ci ba najasa bane dan ya taba ka gumin ba najasa bane Na'am. Na'am. Masu sallah hada shi mana. Hada doki to sallah akan doki ba. Eh Allah bai ya ce ba faɗin sallah akan doki ba. To da haka hada ita duk ta shiga. An gane ko? Yawwa. Sannan mun ji a hadisin nan cewa kun ga ba sharadi bane. Sallan nafila sai an tsaya. an gama ta ana kalla a jibila mun faɗi wannan tun a karatun ma a farkon karatun na'am na'am alwala adawa da alwalan su suke shiga ai mafi yawanci wanda za su hau doki da alwalan su suke hawa masahabai ba sa wasa da alwala duk lokacin da gaya an ce sahabi akan doki in sha Allah da alwalansa kai ma ana baka shawara yanzu za ka yi tafiya ko ba za ka yi sallah ba kai alwala ka tafi shiga da alwalanka yawwa ka shiga da alwalaka an fahimta da kyau ko ko hawan me za yi hawan sallah hawan daba ka yi alwala ita kanta alwala ai falala ce ba ku ga abin da wato ɗaya daga cikin abin da aka sai na bilal da annabi yace ya biyo ta kun takalmin sa aljanna ba yace wai me falala yace baya rabo da alwala yace kuma alwalan nan duk wanda yace yayi wata sallah in dai ta kare yace yayi nafila raka'a biyu annabi ya to da wannan kai kai zara baya wasa da alwala ko da yaje sai da bilal in alwala yi eh ba rabi to zama da alwala alkaini ne ne yawa ballan tana za ka yi tafiya ko fitowa za ka yi waje kawai ko ofis za ka ya kamata a ce da alwalarka kwarai kuwa ya kamata kai falala da yawa an fahimta shi da za ka wani lokacin za ka ga advantage ɗinta kana zuwa wucewa sai ga ana sallar gawa a wani gurin ba ka buƙatar ruwan su kawai shiga za ka yi za ka rika samun alkhairai masu yawa a tafiya da alwala in mutum ya saba da wannan zai huta gaskiya cewa duk lokacin da alwala ta kare ka sabunta alwala akwai alkhairi da yawa sosai ko alkhairai masu yawa kun ga ɗaya daga ciki ne wannan da na faɗa ka fito ka tara ana sallar gawa da wahala ne alwala ya wuce ko bai san wanda ya mutu ba zai tsaya yawa ɗaya daga ciki kenan wannan shi ne an gane ko kaga wato kuma shi yake nuna da yawan mutanen mu ba sa walaha wanda ya samu walaha za ka da alwalarsa in dai ba wani abu da ya faru ba sai iya kai ta har azhar ma tana nan da alwalarsa sallar da aka bawa tsofaffi da annabi yace ta fi duniya da abin da yake cikin ta haka annabi yace salatu du'a khairun min ad-dunya wa ma fiha amma za ga wasu masu himma su ne wanda za ga in sun je office suna yi amma wallahi mafi yawanci ba sallar wala ha tsofaffi ne da matashi ya san alkhairin wala ha ko sai ya fi tsohoyi ko sai ya fi dattijo yi da ya san alkhairin da suke da ne da ya mu abokan ka nawa ka sani suna wala ha yanzu da zaka ce da ne har yanzu an gane ko saboda haka wannan jini har yanzu su ne dai dattijan sun suka fi kowa yin wala ha in za ka dora ka dora kawai yawwa sannan hadisin yana nuni akan kwadaitarwa za a tuka da Abdullahi dan Umar dangane da biyayya da Annabi alaihi salatu wasalam duk abin da Annabi Abdullahi dan Umar baya wasa ne kaka wata baya wasa ne an gane ko yawa sannan hadisin yana bayani akan cewa lallai sai ita ibada ko kuma wannan ibadar da aka ce Annabi yayi bata kebanta da Annabi kawai ba ta shafi kowa duk wanda yake da sha'awa to ya halatta yayi ta wannan shine ya tabbata cewa Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa wato annabi ya kasance idan zai yi tafiya kuma yana so ya nafila sai ya fuskanci alƙibla da dabbarsa ya kabbara sannan sai ya tafi ta kamar yadda na faɗa shine hadisin wato Anas bin Malik ya zo a Abu Dawud ya rawaito shi da hadisi mai lamba 1225 na'am amin ma haka eh da ranar da zarar rana ta daga shine dazu na ga wasu muna tattauna da su nace kamar karfe 7 misali misali kenan wanda bai ma kai bakon ba a yanzu tunda asuba ana yin tajriyar biyar saura alfiji da yake kulluwa bai ma kai bakon ba shi da wani da wani abu rana take shiru saboda haka shi da da rabi da wani abu lokacin wala ya fara amma a taƙaice a ce ma bakwai zuwa 11 da rabi mafi karancin da raka'a biyu matsakaiciyar da raka'a hudu mafi yawan ta raka'a takwas hadisin ummu hani annabi ya haura raka'a takwas a sallar walaha sai ka dauki wanda zaka iya ko kai biyu rika yin biyu ko hudu ko takwas shikenan ko kuma ba a faɗi me zaka biya ba ba faɗa ma me zaka duk abin da ka biya daidai ne raka'a biyu ai sallama ai biyu ai sallama haka ake yi wannan shine na'am na'am haka na'am haka ne wato kudu maso gabas ko arewa maso gabas in ba kan rashin sani ne ba komai eh amma sai a kokari a kiyaye musamman ma wanda ya manyanta sosai za ga wani lokacin wani lokacin ana samun irin wayannan ko a sahun ba idan aka zo sau za ga wani ya karkace an fahimta da kyau ko sai har sai an gaya masa cewa ya dawo daidai za a ce sallar ta yi tunda ba da gangan ne ba yawa wannan shi ne sannan magana ta biyu da nake so bin shine Abdullahi dan Umar shi a fahimta sai yana ganin cewa a dangane da mutanen da suke tsaya shi ta nabulbuli bayan farilla yayin tafiya na yi wannan magana satin da ya wuce Abdullahi dan Umar raddi yake mu idan ya ganka an an yada zango kuma kana ta nabulbuli raddi yake wa wanda yake nafila an dai mata dine abin da yake cewa law kuntu wato musabbihan la atimamtu salati yace in har na kasance zan rika yin nafil fili bayan na sauka a matsayina na mata dine yace gwaran cika sallah ka san bi yadda Abdullahi da Umar yake da kwaikwayo na Annabi alaihi salatu wasallam kaga ya hakura da yin sallar nafil fili yayin da ya sauka a gari kai ma ya kamata ka hakura in dai ba wayan tabbiyin da muka faɗa ba don baka kai Abdullahi da Umar sallah da ba guri da yaje karar annabi ya zuba ruwa kawai kullun yazo gurin ta ya zuba ruwa gurin wata bishiya ya yake shi ma annabi ya zuba nan tsawon shekaru har yawa duniya haka yake ka ko baka kai shi koyi da annabi ba dabba sai yana cikin tafiya ga ya sako ya kewaye wani guri aka ce yaya yace wa almajiran sai yace na taɓa ganin annabi ya ce waya me yake ba yace wallahi ban sani ba na dai ga ya ce waya ko na sani ko ban sani ba sai na ce waya to kaga tunda kaga ya hakura da yin na burgiri a lokacin da ya zama madadi to kai ba ka hakura kawai ladanka kuma za a ci gaba da baka na rawati da ka samu wannan shine kawai kowa yana son kuma bonanza kowa yana so wannan shine hadisi na farko da muka bi hadisi na biyu na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma kan an karbo daga Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yadda yace bainaman nasu bi quba wata rana mutane suna quba masallacin nan na quba shine masallacin da aka fara ginawa ko yawa masallaci na farko da annabi alaihi salatu wasallam ya fara gida shine masallacin Quba masallacin Sheikh Zarban rahimahullah zaka ga wato annabi alaihi salatu wasallam yana zuwa masallacin diskati diskati sai ya kulla tafiya wasu malamai ana cewa yana zuwa sabta shine wasu malamai suka fassara cewa duk asabar wasu suka ce a diskati kawai ko daya domin annabi yake yin sallah raka'a biyu a masallacin Quba daidai yake da umara za ku ga duk wanda yake umara ko aikin haji an an kai shi uba ziyara masallaci ne wato mai kan gaske kuma yana da falala matuƙa shine malamin suka ce shine masallacin da ya halatta ba ka hau mota kai takakkiya ka tafi ziyara don wannan sallar amma banda shi hatta masjidul qiblatain da za mu ji nan gaba ko shi da ya halatta ka biya kuɗin mota ka tafi ba domin la tusaddu rihala illa ila salatati masajida annabi yace ba a kulla tafiya mutum yayi sakarat kamar da aka ana kai itikafi mutum ya dauka kayan sa daga nan ya tafi kabila sai ya yace ya tafi itikafi ba wanda ya saka itikafi ba ya baggarin su gaba ɗaya wai ya tafi mai duguri ko Kaduna ko Jigawa me ka tafi itikafi ya tafi ba wanda ya saka ba a kulla tafiya zuwa ga kowane masallaci ba guda uku ba amma a garin ku ya halatta ka tafi itikafi amma balaguro mutum yayi balaguro ya tafi wani masallaci annabi ya hana sai dan garin ka je ziyara wannan daban kun gane bambancin aiko ka je garin ziyara mutum ya tafi gurin yan uwan su Kaduna sai ga yana da sha'awar shiga itikafi a Sultan Bello sai je shiga amma ya ce takanas ta Kano ya tafi Kaduna wannan ba daidai bane dan itikafi wannan bai halatta ba an bayyana da kyau ko shine maganar da nake to amma masallacin ku ba masallaci ne mai matukar muhimmanci da alfarma annabi yana zuwa duk sati ya salla raka'a biyu duk sati to ya halaka masjidu quba kenan fi salati subhi wato a sallar asuba ija'ahum ajib suna cikin wannan sallar sai ga wani mai zuwa ya zo musu kabar da ahad kenan fakale sai yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul qur'an wannan mutumin shi kadai suna sallah ba sai ta jama'a ku sani cewa annabi alaihi salatu wasalam an saukan masa da qur'ani jiya malai ta ce itlaqin al-laila baya nufin da dare domin sallar da aka sauka wa annabi alaihi salatu wasalam wato masjidul qibla tani da ake magana suka juya a sallar azhar al-ashiyi an fahimta da kyau ko shi wannan bai bada labarin bai samu labarin aya ta sauka an juya daga kallon baitul maqdis zuwa Ka'aba ba sai da daddare sai dauka da daddare aka saukar amma ba da daddare bane daga sallar azhar aka fara tanjin al-qibla daga sallar azhar an fahimta da kyau ko da saboda haka da yazo sai ce musu jama'a ba ku san cewa jiya da daddare Allah ya saukar wa annabi al-Qur'ani wa shine kaddara ta kalluba wajhika fis sama wannan ayar da muka jiya shine malamin sai ya halatta a kirawo aya ɗaya alqur'ani inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna ko faqra'u ma tayassara min alqur'an min alqur'an aya ɗaya in ka biya daidai ne in ka kafu cewa aya ɗaya alqur'ani ka kafu cewa qur'ani gaba ɗayansa domin gashi nan wani sahabi ya ce an saukan mar da alqur'ani jiya alhali aya ɗaya ko biyu an fahimta da kyau ko yawwa isa wanda suke yi abodin in muka je boarding school ke yawanci da awa mukan samu wannan matsalolin ka za ta Qur'ani tana al'ada wai ta samu ta yanke aya ɗaya da reza a ce wai an ce in Qur'ani incomplete ne ba komai tana al'ada za ta dauka na ga a wasu a wata boarding nace musu to ai daidai yake wanda ya kafu ce wannan aya guda ɗaya da yake cire daidai yake da wanda ya kafu ce duka saboda haka duk Qur'ani Qur'ani ba daidai bane wannan tabi'a da ake an fahimta da kyau ko yadda Allah yake la nu bari ku baina hadin min rusuli shi ma ayoyin Qur'ani gaba ɗaya ba a kauce ko shi duka imani yake saboda haka an so kan masa da wasu ayoyi na Al-Qur'ani jiya wa qad umira an yastaqbila al-qiblata yake ba su labari ba suna sallah shine malamin suka ce ya halatta ashe idan wani ya zo yana magana lokacin da kake sallah ka dan saurara ka ji me yake cewa ya halatta an gane ko wannan shine kalu umira an yastangila al-qibla an umarce annabi alaihi salatu wasallam ya biya ya kalla al-qibla fastaqbiluha ne rubuta ana ku fastaqbaluha ko kuma fastaqbiluha wannan ba din fata akai mata ko kasra na to fastaqbiluha umarni kenan an gane ko insha'i cewa ku fuskante ta amma akwai ruwaya da ta zo da fastaqbaluha yana gama fada sai suka juya suka fuskanta al-qibla saboda haka duk daidai ne kuma fastaqbaluha sai suka fuskanta da kibla daidai ne fastaqbiluha ku biya ku fuskante da shi ma daidai ne an gane ko wa kanat wujuhum ila sham fuskanta fuskanta ta kasance tana kallon sham a wannan lokacin domin a wannan gaba ma kace sham ba fa sham sai yanzu ba domin sham a da ta kunshi kasashe kaga banda Syria kanta akwai Jordan ko akwai Palestine duk gaba ɗaya wayannan a wannan lokacin ba duk fili ake kiran duk sham ne saboda haka sham ta da to annabi yana fuskantar sham wa kanat wujuhum ila sham sun kasance suna fuskantar sham fastadaru ila al-ka'aba duk sai suka biyo suka kalli ka'aba to mata da maza ne mata da maza ne a masallacin yaya aka yi kamar yadda mata suke yanzu a masallacin nan duk muna kallon nan aka zo aka ce jama'a ajiya a kalli nan yaya abin zai zama shine malamai suka yi maganganu na cewa ya aka yi juyawar an fahimta da kyau ko yadda aka yi juyawar ya za a kaga dai misali kenan ga mata a masallaci a baya ga mu muna gaba an ce kowa ya juya yanzu inda matan suke ga limami yana nan gaba ya aka yi juyawar Na'am. Eh. Kun ji abin da Malam Ismail ya ce cewa shi a tunaninsa cewa su tafiya za su yadda za su biyo haka su ma wayannan su biya. Sai a juya gaba ɗaya ta nan gaba wayannan su biya matan ta hagu aka kake nufi ko sai a juya gaba ɗaya su taho su kuma wayannan su gaba. To akwai wannan magana da ya faɗa. Akwai da. sai kuma wace fuska ta biyu jiya limamin zai shi kadai zai je wuce gaban matar to su sauran mazan fa suna ina to yanzu mata sun ko maza sun koma gaban ko mata a gaba wannan sai irin sallah za a yi ga liman a can gaba maza a tsakiya maza a baya kai ba ka san ba sallah za a yi ba akwai matsala babba kuwa buɗa za a yi ce matan su shigo ko sai a ce musu cikin mazan duk su zo su rarrasa to malamai suka ce kaga kai tsaye ne wannan magana da malam Ismail ya faɗe ta akwai ta cewa akwai wato wannan hayar cewa juyawa suka yi suka tafi mata suka juyo su ma suka dawo bayan an fahimta da kyau ko akwai kuma wanda suka ce matan ne suka dare suka ba da stretching mazan suka je suka wuce eh saboda haka da suka wuce su matan suka yi baya su kuma su koma zaman gaba amma a yanzu ne za a samu matsala gaskiya an fahimta da kyau ko wani zai tsaya kallon mata har a yi da sallar bai je zaman gaba bai yana nan inda yake matan ba haka ko to shi kenan ko a tsaya a bada extending waya ko eh mana to sai yace to fasadaru ila kaaba suka biya gaba ɗaya suka fuskanta alkibla to kun ji yadda to wannan masallacin da annabi yayi wannan yana da har yanzu shi ake kira masjidul qibla dai amma abin da zai baka mamaki ko wani zai ce kaga yana tara mota a kan shi masjidul qibla dai ka sani cewa Allah bai dora ma ba idan a hanyar ziyararka ka je masjidin Qibla kai ko dan ka bane idan ka yayi domin kaga yana wannan ziyarar amma ba la ta shaddu rihala ila ila masjidil qiblati da karar ta karo ka ce wajen wata ibada da aka dora kamar yadda ake yi a Quba babu wannan sannan ba a dora ma wata ibada dan wasu a mutanen mu kun san mutanen mu da irin jahilan nan na Pakistan ba su koya wa mutane zikirin nan da ake yi kun fahimta irin su za ga sun je sun sa ka kai ma idan ka je to idan ka je sai ce ka kalli yamma kai raka'a biyu ka jiyo ka kalli eh kai ma wai kai raka'a biyu ne kai waye yake ka juya yanzu ba ka na ka saukar da ayar an fahimta da kyau ko wallahi har yanzu akwai masu yin haka sai dai idan yan hizbar su sun gani sai ta hada ka kaga yanzu mutum ya juya ya kalli yamma in dai ba boka ne ba ka wani dabar ba ai ba kallon yamma ai sallah domin ana yi bokaye suna ba da wannan ba na wanda muna zuwa garin na taba ganin wani yana sallah yana kallon yamma wannan makabatar akan kabari ya juya sannan na taba ganin wani ya zo da dogon abun abun tsinken tsire da nama a jiki duk an sa allurai ya jira a jikin wani kabari wa na manta abin da muna harkar jarabawa lokacin da rana tsaka na dawo na ganshi yana tuza in yanzu ne yadda nake dan tafi bai zaro ba zan yana gama jira da ya tafi zan zaro Allah gaba ɗayan fito da shi duk in kona amma a lokacin ni ma tsoro nake yi dama na jiya na yi ayatu da azkaru sabahi wal masa to kaga akwai irin wayannan mutanen da za a sa su je tsakiyar rana cikin makabarta su sallah wani ma sai ya kalli kudu da arewa gabas da yamma ba shi aka yaje kuma aljanu ne su da maya'ilu tara baka ya ilu kamta ya ilu wannan aljanun guda shida kowa da ranarsa kowa sai ya ce ga abin da yake so a yi masa wannan kuma haramun ne kirka ce dan tsantsa baba yaya ya ci kawai to saboda haka wannan shine abin da ya kamata lalle mu yi kokari mu kiyaye wa alaikum salam wai falalar juma'a mutum ya yi sallar juma'a a wannan masallacin wani satin ya yi a wani masallacin kai ka ga dama ba wanda ya saka na to kace duk masallatan garin nan kowanne sai kaji ba wanda yake ba kai ne ba ruwan ka ba yawa ba wani laifi da aka ce sai kai daga yanzu ka ta yawo ko ina ba kai ba wani laifi bayan ba matsala ba an gane ku to saboda haka wannan shi ne kun ga yanzu wannan masjidin ke wala dai kamar yadda muka faɗa masallaci ne a wato na kabilan mutanen da ake kira banu salima domin shi ma wannan mutumin da ya zo ba faɗi sunansa ba ɗan ƙabilar banu salima ne shi ne ya zo yake ba da rahoton cewa ku ba ku san saukar da qur'ani jiya ba cewa a jiya daga kallon baitul maqdis a dawo a kalli ka'aba to shi ya ba shi wannan rahoton hadisin yana nusar da mu cewa lallai asubu ismul li salatil fajr kalma asubu wato suna ne daga sallah yana wato yanki ne na sunayen sallah asuba sana hadisin yana nusar da mu cewa ake za a iya karɓar labarin mutum ɗaya ɗaliban ilimi za su gane wannan maganar da nake domin kun san akwai daga cikin mutanen da suke cewa idan kabarul ahadi idan dai mutum ɗaya ne ya kawo labari cewa akan aƙida ya zo faɗi cewa annabi ya ce ai kaza ko tambaye kabari ko wani abu da ya kama da wannan na kaddara ba za a karɓa ba domin mutum ɗaya ne faɗa kun fahimta akwai wannan rigimar a wanda suke karatu sosai akwai wannan rigimar to saboda haka wannan nadi ne babba da mutalibin ilimi ya kamata ya rike cewa kamar ahad hatta wato labarin mutum ɗaya hatta a ji abin da ya shafi aqida ana karba domin gashi su wayannan bayin Allah yanzu kalla alqibla sharadi ne wanda yazo ya ba su labarin ba su san waye ba wasu biyo sun ce kai waye ba san haka ne wasu ba san cewa yana sallah ko baye ba amma saboda aminci na wannan lokacin suna jin abin da ya faɗa kawai duk sai suka juya ba tare da sun tambaye shi cewa me ya dalilin ka ba an fahimta da kyau ko ballan da da sahabbai da malamin suke gaya mana cewa kullum maudu idan sahabi daya hadisin sai na Umar na innamal a'malu binniyat ai kamar da hadi sannan ga shi yana cikin tushe ma na addini gaba ɗaya yanzu cewa kai yana cikin hadisai guda uku ko biyar wanda sun koshi addini gaba ɗaya innamal a'malu binniyat kamar yadda mun faɗa tun a farkon karatu saboda haka kabarul ahad hujja ne kamar yadda ibnu da ikin ai a cikin littafin wato jarin da yawa umdatul akam ya numfasa numfasa da yawa yayi raddi akan wanda ba sa karbar kabarul ahad sannan wanda yana nuna cewa ashe ba iya masallacin annabi ne ake limanci ba zamanin annabi ga wani masallacin ta ana limanci na kun ga ya nuna haka domin gashi wannan masallacin da ake kira masjidul qiblatayn da aka je annabi baya gurin kuma ba shine liman ba kaga ya nuna cewa akwai guraren da kuma akwai limamai da annabi ya nada hadisin kuma ya nuna cewa lallai ashe ba kowa ne yake tafiya masallacin harami ba hatta a zamanin annabi wasu suna tsayawa a unguwarsu su sallah sannan mun ji cewa wato alƙibla ta farko kafin ka'aba shine baitul maqdis sannan an shafe wannan matsalar daga baitul maqdis ya dawo ne ya dawo ka'aba tun da nuna mun lokaci yayi ina ga tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ya bai mana hadisi sai ya rage na dauka za mu iya biya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar akwai wani bawa Allah da ake gaya mun baki ya gaya mun yadda na kwanta a asibiti karama a muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah madaukakin sarki ya tafi ka bada kuma iyayen Allah ya ba su ladan jinya muna roƙo Allah madaukakin sarki da sunayen sa jawawa da kubobin ga madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kanki da gafara muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da kubobin ga madaukaka waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ta shiga lamarin shugabannin mu Allah ka riko da hannayen Allah ka wasu iko ni mana adil muna roƙo Allah wannan kasa ta mu Allah ka lakaba mana Allah ka tausaya mana muna roƙo Allah da sunayen ka tawawa Allah ka ba mu damina ne albarka muna roƙo Allah da sunayen ka tawawa da kofin da madaukaka duk bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani Allahumma aminna fi awqanina wa aslih himmatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء برحمتك يا هدي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. 啊，越来越多。